بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya mai albarka safiyar lahadi ashirin ga watan bulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wacce ta daidai da tara ga watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu wa isharatin nisa lil imam al hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullah ta'ala wannan littafi ne da imam an-nasa'i ya rubuta domin ya karantar da mu yadda ake zamantakewa da iyali a addinanci duk da irin gwagwarmaya da sabani na ra'ayi da saɓani na halaye da ake samu wajen abin da ya shafi zamantakewan aure Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu don haka al'imamun nasa'i zai karantar da mu a yau a wani sabon babi a bayan mun gama babin da ke bayani akan alinkisar ramuko ko ramuwa idan aka yi wa mutum abu ya rama Allah ya madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan kuma shine darasin mu na 20 daidai a cikin wannan littafi na 12 ko na'am malin yace al-iftikharu al-fahari kalmar al-fahari me take nufi zance ne da mutum yake yi na ƙoƙarin bayyana wata ni'ima da wata falala da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa kan waninsa. Mun gane wannan? Wannan shi ce mene al-iftikhar. To shi alfahari nau'i biyu ne. Akwai alfahari wanda yake babu laifi idan mutum ya yi. Akwai kuma alfahari irin wanda yake mummuna wanda Allah baya so. dukkanin alfaharin da mutum zai yi wanda zai kai shi zuwa ga yin ɗagawa ga ɗan uwansa da wulaƙanta shi da tozarta shi ko cin mutuncinsa ko nuna cewa shi ƙasƙantacce ne la shakka wannan alfahari ne wanda yake mummuna jama'a mun gane wannan alfahari ne wanda yake mummuna kuma ayoyi a cikin alkur'ani mai girma da yawa sun nuna mana haramcin yin alfahari irin wancan a cikin sortin nisa Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya son dukkanin wani mutum da ya kasance mai yawan takama sannan ko mai yawan alfahari الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله مسوني masu yin rowa kuma suke umartar mutane da yin rowa kuma suke boye abinda Allah madaukakin sarki ya basu na falalarsa don haka alfahari jama'a irin wancan abu ne mummuna amma alfahari cewa ni Allah ya bani da namiji misali kana bada labari ne ta babin bayyana ni'imar da Allah ta'ala ya maka wannan babu laifi a cikinta amma in a babin gorantawa ne an gane idan a babin gorantawa ne Allah ya yi ma wane kaza wane ya yi kaza da kaza to wannan kun wani abu ne daban jama'an na fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace daga irin wannan alfaharin jama'a har a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an yi shi yo ai mata ne bayan Allah ya kaiya su mata duk yadda ka bi da su jama'a yadda bahaushe ke faɗa ne ko an ce wai duk yadda kai da jaki sai ya ci kara to su ma mata duk yadda kai da su wajen rayuwa sai ka ga matsaloli sai ka ga kurakurai sai ka ga abubuwa irin wanda yake ainihin wato ɗaukan hankali da kuma tunani su bayan Allah ne masu abin al'ajabi kwarai da gaske mata Allah ya ƙara muku imani Allah kuma ya ƙara inganta rayuwarku a bisa tsarin da yake so yadda da ita kuma sannan in za a alfahari jama'a ya zamto abin da za a yi alfaharin a kai ya zamto abu ne na alkhairi ina fata an gane wani matsayi ne na addini wani abu ne mai kyau kuma shi da kansa Allah ta'ala ya ƙara maimaita irin wannan a suratu luqman inna Allah la yuhibbu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah baya son dukkan wanda ya kasance mukhtalin mai yawan taƙama fakhurun kuma mai yawan alfahari ainihin wato ga waninsa shi alfahari galibi ana yin ta hanyar menene muka ce zanci sai ka faɗa sanin za a gane me kake yin alfahari da shi kuma alfaharin jama'a wauta ne yawan alfahari wauta ne dan inda ka san girma da falala da alkhairi da Allah ta'ala ya aje wa waninka to da ba kai ma wannan wanda kake masa gorin alfahari ba da ba kai ba jama'a mun gane wannan kuma galibi mai alfahari baya kai labari me yasa saboda Allah yana kinsa tunda Allah yake cewa wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ka gani Allah ta'ala ya bayyana wannan karara a cikin alqur'ani mai girma a wani wurin kuma Allah ta'ala yana rayuwar duniyar ma ba komai bace face hakan ko i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تعالى قد شوى إنما الحياة الدنيا كدي جماعة راي والدنيا لعب wasanni ne walahun da wargi wa tafakhurun bainakum kuma rayuwar duniya ba komai bace face yi wa juna alfahari cikin abin da ke tsakanin ku wazinatun ku da qawa ado wa tafakhurun bainakum da kuma yi wa juna alfahari da abin da Allah ta'ala ya bai wa juna wa takathurun fil amwali wal aulad da kuma kokarin me kokarin ainihin wato yi wa juna ko ƙoƙarin tattarawa da tara dukiya a wannan rayuwar ta duniya Allah sai ce to amma ka sani wannan rayuwar duniyar gaba ɗayanta kamar sai da ghaifin a'jaba al-kuffar nabatuhu kamar misalin ruwa ne da ya sauka daga sama sai ya sauka ya zama mamako a ƙasa ga shuka ta tsara ta yi kyau kana kallon yabanya suka ji wannan ma kamar amfanin kai yayi yayin da ta yi manya-manyan goyo ko ta yi ainihin wato ta fitar da ‘ya'yanta sai ka kamar abin ya cika bari da wama a haka amma kamar wannan ne wanda ya baiwa manoma alkufar a nan ma'ana manoma wanda ya birge manoma fumma ya hiju sannan kuma zai zo ya tsufa ya zama tsaron kaje gona za ka gabe har wani baki take kamar an shafa mata mene kamar an shafa mata mai ko gawayi tsaba kore koren har yana zuwa ga baki baki so amma lokacin da ta gama kuma goyo ya fito ta yi za ta gama me zai faru sun mai hiju sannan sai ta yankwane fatarahu musfarran sai ga ta zama fatsi sai ga ta fara bushewa ta zama yalo ta zama rawaya sun mai yakunu hutama ƙarshe kuma sai ga ya zama karmami kai Allah gwani iya misali Allah ka shiryar da mu naka jama'a kun ji alfahari kamar yadda muka yi magana akwai alfahari wanda yake mai kyau akwai alfahari wanda yake mummuna naka jama'a wajibi ne akan mu sai mun kiyaye kowanne mun kuma aje shi a matsayin da ya kamata mu aje shi Allah ya madaukakin sarki ya dacar da mu hadisi ne 35 al-khamisa wa 30 قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مالي شيء مالي إسحاق ابن إبراهيم يا بام الأباري وأن إسحاق ابن إبراهيم malamin Imam Bukhari ne kuma sa'a ne tsaran karatu na Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya qala akhbarna al-mala'i yani aba na'im qala anba'ana Isa ibn Tahman qala sami'tu Anas yaqulu mace malai ce malai Isa ibn Ibrahim ya ba mu labari shi kuma daga malaminsa almala'i wanda shine ake kira da abuna abu nu'aym qala yace anba'ana isa ibn tahman shi kuma yace malam isa ibn tahman ya karantar da mu wannan hadisi qala yace sami'tu anas yaqulu naji anas dan malik Allah ya kara mishi yadda yana cewa kanat zainabu تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم زينب ارجحش تاكسن شيتنا وماتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفهري بذلك شوى إن الله أنكحني من السماء ni dinnan da kuke gani jama'a Allah ne ya aurar da ni ga manzon Allah daga can saman sammai bakwai. Wa fiha nazalat ayatul hijab kuma akanta ne game da al'amarinta ne aka saukar da ayar hijabi shingewa tsakanin maza da mata. An gani akanta ne aka saukar da aya ta ainihin wato hijabi. wannan batu na Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda gaskiya ne dan hadisi ne wanda yake mashhuri da yawa daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi an gane wannan ko kamar yadda malam ya ce wa akhadahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wal musannif fi sughra da wannan malamin al-imam an-nasai a cikin asnin sughra min tariq Isa bin Tahman an Anas bihi an gane wannan wannan hadithin jama'a hadithi ne tabbatacce ita wannan baiwan Allah Zainabu ɗan Jahash tana zaune a gidan manzon Allah kuma ya mun karanta ta a baya ko tana da tsanani mene kishi tare da ita ita ma eh to Zainabu ɗan Jahashin lokacin da za a aurenta Allah maɗaukakin sarki ne ya turo mala'ika Jibrilu tun daga sama ya zo ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa Allah ya aura maka Zainabu ‘yan jahash, ‘yar jahash. Me ya faru? Zainabu ‘yar jahash mun sani cewa matan baran manzon Allah ne ko? Shi ne wane? Zairu ɗan Haritha. wanda shi ne sahabi kwaya ɗaya tilo wanda alƙur'ani ya ambaci sunansa falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha kun ji yadda lafazin yazo a cikin qur'ani yayin da take zama a hannun zaidu ibn haritha suka dinga samun sabani tsakani an gane wannan sai Allah ta'ala ya ce yayin da zaidu ya ƙare buƙatar shi da ita na zamantakewa tsakanin miji da mata ya sake ta ta gama idda Allah sai ya ce zawwajnaka ha to mun aura maka ita ita wa Zainab ibn Jahash wa ya kawo wahayin malaika Jibril dan haka sai suke alfahari da cewa kai bari gaya muku ni din nan Allah ne da kansa ya daura min aure daga saman sammai kuma dan sakon da aka aiko dan ya gaya wa manzon Allah shine Jibrilu mala'ika Jibrilu kaga wannan matsayi ai kai matsayi ko ko jama'a eh matsayi ya kai matsayi tun daga can sama Allah ta'ala ya ce zawwajinaka ha mun aura maka ita ba wani wali da ya shiga tsakani babu wani zama da gemu da gemu da aka goga babu wannan Allah ne da kai shi da ya fahimci manzon Allah yana kaunarta yana son ta kawai sai ya ci kawai zawwajinaka mun aura maka ita dan manzon Allah dan gatin Allah ne Allah yana son shi yana ƙaunar shi fiye da kowane daga cikin halittunsa an gane wannan saboda a da manzon Allah yana kyamar ya aure matar Zaidu za a ca to ai baransa ne kamar kai ne yanzu kana da yaro boyi boyinka ka aike shi nan ya je nan ya siyo kaza ka aike shi nan ya zo sai ya auri mata to in ya rabu da matan kuma kai sai ka aure ta to ai za ka kaman me kaman kai ka ci baya haba kana mai gidan shi kuma kawar matar shi wani irin abu kenan amma kuma ba haram bane a musulunci an gane to manzon Allah yana kaunarta amma manzon Allah yana jin tsoron bakin mutane abinda mutane za su dinga cece ku ce akai ashe ya halatta ko da abu halal ne Allah ya halatta maka amma idan aiwatar da wannan abin zai kawo cece kuce a cikin mutane da kuzuru tsoma da an ce kace to za ka iya haƙuri da wannan abin ka danne ma zuciyar ka bashi shi ne ba haushe ke cewa akan bar halas don kunya an gane wannan eh akan bar halas don kunya saboda haka manzon Allah yana kyankyanin ya aure ta ba wai dan bata cancanci aure ta ba saboda me saboda me saboda jigudin cece kuci da an ce kaci to me ya faru zairu yana cikinta sai Allah ya ce mashi zawwajinaka kuma Allah ya gaya mishi ma wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi yanzu kai kana boye wani abu a ranka abinda Allah sai ya bayyana wa takhsha an-nasa kuma kana jin tsoron mutane kana jin tsoron abin da za su fari a bakinsu wallahu a haƙu an takshahu to ai Allah ne ya fi cancanta ka tsorace shi Allah ce falamma qada zaidun minha wa taran yayin da zaid ya kare bukatar shi da ita aka samu rashin jituwa da rashin zaman lafiya ya sake ta Allah ce zawwajnakaha to mun aura maka ita me yasa li alla yakuna ala almu'minina harajun saboda kada mu'mine su dinga jin wani wani zafi a ransu ko takaici a ransu ko wani laifi a kansu fi azwaji adiyaihim wajen su aure matayen barorin su na fata an gane wannan likaila yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wadara idan sun kare bukatar da suke da shi da ita jama'a ina fata an gane wannan Allah ya bada kwakin sarki ya samu dashi da kai jama'a kun ji wannan zance kamar yadda yake ainihin wato a a a wannan ainihin wato bigire din Allah ta'ala ya samu dashi to sai malam yace Anas dan Malik yace wa fiha nazalat ayatul hijabi akanta ne ayar hijabi ta sauka ma'ana manzon Allah ya shiga ɗakin ta sai ya fito sai ta da mutane a ɗakin ya fita ya tafi wani ɗakin kuma suna zaune a wani wuri shi da ita ci kai mu koma a gida ina ganin mutane sun fita a ɗakin nan suna dawowa gidan ko ɗakin nata sai ka da kuma ga mutane nan suna zaune da masu zuwa cin abinci a gidan manzon Allah da masu zuwa neman hadisi manzon Allah ya koyar da su addini to akanta ne wannan doguwar aya ta sauka a cikin suratu al-ahzab ya ayyuhal ladina amanu لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله يا قوة نسكي إيماني kada ku ƙara shiga gidan annabi na fata an gane kada ku ƙara shiga ina gidan annabi sallallahu alaihi wasallama la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum sai an ba ku izini a da kawai sai mutum ya fada a yanzu an sa katanga an sa hijabi illa an yi uzana lakum ila ta'amin sai dai in an yi muku umarni in ma an gama abincin to sai an muku ce a shigo a dauki abinci amma da mutum sai shigo kawai ya zaman shi abin shi yana jiran nunan abinci ghayra nazirina ina kada wanda ya zo ya ƙara jiran nunan abincin hijira sai abinci ya sauka ya dinga kallon matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin idza du'itum fadkhulu idan an kiraye ku cewa ku shigo ku ci abinci sai ku shigo fa idza tu'imtum fantashiru kuna cin abincin kuma bayan zama bayan ci zama zai gumi ne ba wace ce tashi kuma rashin kunya eh to aka ce to fa idza tu'imtum fantashiru kuna cin abinci sai ku watsi kowa ya kama gabansa wala musta'anisina li hadith babu kuma ɗan hira da za su dinga shiga gidan manzon Allah dan su ɗebe masa kewa wajen labari kawai ji a zauna wajen manzon Allah a tattaunawa da shi a gida daga yau amhana me yasa inna zalikum kana yu'zi nabiyya wannan ɗabi'ar taku da kuke yi tana cutar da annabi fa yastahi minkum shi kuma manzon Allah yana jin kunyar ku yana jin kunya ya ce muku dan Allah daga yau bana son a ƙara shigowa gidana a dan zo a zauna din nan abin yana min ciwo ina son samu lokaci da iyalaina da Allah a dan daina shigowa manzo Allah yana jin kunya ya faɗa muku haka manzo Allah akwai kawaici akwai ta ido an gane to inna zalikum kana yu'zi an-nabiyya fayastahi minkum wannan abin yana cutar da manzon Allah manzon Allah yana jin zafi amma yana jin kunya ya gaya muku haka sai Allah ya ce wallahu la yastahi min alhaqi shi kuma Allah baya jin kunyar fadin gaskiya dan haka fa idza sa'altumuhunna mata'an idan zaku zaku tambaye su game da wani kaya ko wani abu za su mika muku fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su wannan abin su baku a bayan mene a bayan wani shinge ya zama ba kai ne zaka tambaye zaka tambaye ta kawai ga ta ga ka ba ya zamto akwai labule tsakaninku sai Allah ce zalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shi yafi tsarkaka ga zukatanku ku mu'minai da kuma zukatansu su matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane wannan sai Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah baya dacewa gare ku ku cutar da manzon Allah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan kuma baya halatta gare ku ku aure matan manzon Allah a bayansa har abada jama'a kun ji eh matan manzon Allah magana aure aure wala Allah bai halattawa wani mutum auren matan annabi ba a bayansa so ya kamata manzo Allah in dai manzo Allah ta auren mace to zance ya kare sai dai ta mutu a haka saboda me Allah ya riga ya ya kebance masa waɗannan matan a duniya matansa ne aljanna ma menene matansa ne saboda daga cikin abin da Allah ya kaddara shine duk matar da ta mutu a hannun wani miji da ta aura to za ta tashi a ranar alkiyama a cikin matansa na fata an gani to ka kuma ka ce kai matarka ai ai tsigaici tana matsa maka tana maka kaza da kaza wallahi tallahi kai ko alahira ba kwasan ku haɗu bayan ta mutu a kashin giya wurin ka a ai lahira can ba a wannan hatsaniyar eh wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin eh za a cire duk wani kyashi da duk wani hayaniya a zuciyar mutane da kyashi da hasada da juna da ujubu da hasadu da hikidu duk wannan za a goge shi a zukatan mutane ikhwanan za su kasance yan uwa ne ala sururin mutaqabilin akan gadaje na alfarma suna fuskantar juna kai wallahi wala aljanna tayi Allah ka ba mu aljanna Allah kada ka haramta mana shiga gidan aljanna eh Allah ka tsare mu daga azabar wuta to wannan ita ce ayar hijabi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ba fa hijabi na sawa aka ba kun gane kuwa dan hijabi kala biyu ne hijabi na kada ka kalli matan kowa in ma za ta baka abu sai dai ta miƙo maka ka amsa ba tare kana ganin tana ganin ka ba hijabi na biyu shine kuma wanda mace za ta surce jikinta yayin da za ta fita daga gida wannan daban hijabin cikin gida daban hijabin wajen gida da daban ya kamata mu dinga fahimtar wannan a shari'a mun gane wannan kidan hijabi kala biyu ne akwai hijabin me waje akwai hijabin ciki yanzu idan kai baki a gidanka idan kai baki a gidanka akwai hijabin ciki ko da ɗakin gaske da falo da kai sai matarka to ba za ka yadda kawai ba za ku faɗa kai da abokinka ba kana zuwa assalamu alaikum mun shigo kai ku faɗo ɗaki a wannan haramun ne kai ma na gidan haramun ne kai haka ko da gidanka ne sai ka yi sallama ka bar bakon a waje ka zo cikin gidan ka ce to wance eh na yi bako ne mun dan zo za mu dan tattauna akan kaza ko mun zo zai dan ci abinci da Allah dan ki kinsa kai ma zaka iya ganin wani abin da inda an gan shi a wannan yanayin kila yaro yayi kashi a fo an bar shi a gefen ɗakin bai riga ya ainihin wato tafi zuwa shadda ba kaga irin wannan kila kuma yazo bai aune ba ya buga kashin ya bata mai jiki kaga an yi abin da ba kyau a shiga wajen iyali ka gaya mata za mu shigo da bako ne al'an kin tsaki shirya so sai dan gyara wuri kila mata dan tafi turare da ba ta fisa ba yanzu a ce to shikenan yanzu me ke faruwa ke zo ta zo to sai hijabin sai hijabin ta ta kintsa muku abincin ila da in an saba ana baka babu kaza da kaza ne yau a ce baran da kowancin kwanan mai dan plane mai dan sabanta kana in sa maka ina kai baka dawo duk abin da aka aje ba a gaban kawai kake haka ne amma mata ba sa son wani daga waje ya zo ga aibin su a gida to wannan dalilin yasa aka sokar da wannan hijabin na cikin gida to bayan nan sai ka koma waje sai ka je ka same shi ka ce mishi to bismillah kai ma idan an tafi da kai gidan ko da yana da falo nashi kila matar tana yin gyaran falon a lokacin kuma kila bai gaya mata cewa za ku shigo ba kaga zaka iya ganin matar shi zaka iya ganin ta a yanayin da ita ma ba ta so ka ganta a wannan yanayi Allah ya sa mana gane karatun nan jama'a dan akwai wani littafi al-adabul ashr da dubba guda goma da ya kamata mu kiyaye wa junan mu wajen mu'amala wata ran za mu sa wannan littafin littafi dan karami abinci 30 zuwa 50 an gama karatun shi kowa ya fahimta an gani amma ba a kawo dalili daga Qur'ani da Sunna ba kawai an rubuto su ne an kawo su lalle sai wajen karantawan sai mu zo a dan yi bayani a takaice takaitawa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu kenan jama'a akwai buƙatar yayin da kake tare da matarka ka gaya mata wani zai shigo bayan ka koma waje suka ce wani bismillah kai ma idan ka je gidan kai sallama ta ka shigo kaɗan dakata kaɗan kakka saurin faɗawa kaɗan jingirta kaɗan ƙila mare kan gado ne matar tashi bata gaba kin tsabai ce ma ka faɗo shi kuma wani dama shi sakarai ne an gane wannan shi galɓotari ne shi wai so yake ma ka gama tashi a wannan yanayin saboda ka ta birge ka gane aini ma ba wasa bane na aure kyakkyawa kaga wannan wawa ne soko ne wanda bai da hankali eh su mata kayan gwalli jama'a killace su ake yi ba a san wani ya kashe kwarkwata idan shi akan su an gane wannan jama'a yawa mata ba a musu haka jama'a eh kulawa da su ake kayan karau ne lallaba su ake yi kimshe su ake jama'a su ba daidai bane irin yadda muke jama'a in ka je kai sallama assalamu alaikum wa alaikumus salam ka kawai ka buɗe labule ka faɗa a'a ka ce in shigo to ai daga cewa cewa in shigo kai ai wata alama ce ta cewa akwai matsala ko in akwai abin da ya kamata a yi zaci maka a ina zuwa ana yi ko ba yi ke sa musulunci ya zo kyakkyawan tsari ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun haka Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba naku ba har sai an yi muku izini kuma sai kun yi sallama ga masu gidan kuma sai kun nemi izinin cewa in shigo an gane shikenan fa in lam tajidu fiha ahadan idan kun yi sallama kun yi sallama kuka ji cewa ba kowa a gidan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum kada ku shiga wannan ɗakin kada ku shiga wannan gidan har sai an muku izini saboda an kai sallama kai sallama kai shiru to koma kawai kace ai da kai sallama kai shiru ai da ka shigo da ka fado kawai ai ina falo ne ina bacci waya ga ma kila kuma akwai dan abin da ya faru tsakanin kai da iyalin kila kuna ganin ai tunda ba kowa bari ku dan fanta ma shi kuma kawai sai ya faru kaga abin ba zai yi kyau ba jama'a an gane wannan wa in qila lakum urji'u farji'u sai ka zo kai sallama kuma assalamu alaikum wa alaikumus salam amsa sallama ba izini ake baka da cewa ka shigo ba in shigo a'a koma to shikenan ko assalamu alaikum وعليكم السلام in shigo wane ne ni ne ayya baka fahimci addini ba wane ne amini ne wani aminin aminu wani saboda a gane kai kai din ne saboda mutane sun bambanta akwai wanda wanta ne ko kaninta ne ko kaza ɗinta ne ba haramun bane ya ganta a wani yanayin da Allah ya riga ya fayyace a cikin addini saboda ka ina ce wani ne cewa a shigo amma ni ne kuma bai gane muryar ba to ba a haka in ya ce maka wane ne sai ka faɗi sunanka ni ne wane ne na fata an gane in ma da sana'a ka ne sai ka faɗa Allah ya sa mun gane eh misali sai ce to ai wane ne mahaushi wane ne kaza wane ne kafinta ko eh wane ne dan garuwa to an san wane ne sai a san irin shirin da za a yi ma kafin ka shigo Allah ya sa mun gane mu bar wannan zancen ba shi bane mahallin shahidin mu a hadisi wannan diri ba kafa ce amma dai abin da ake cewa shiga gida da zamantakewa da iyali yana da tsari wanda Allah subhanahu wataala ya tsara kuma yake so ainihin wato a cigaba da rayuwa kai Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisi sahihi ne al-Imam Bukhari ya fitar da shi a lafin hadisi da 7421 haka ne Imam Nasa'i a cikin As-Sunan As-Sughra لبن حديث ندبو أخو جريبي ودهم سندبي تاني عيسى بن طهمان لقى أنس لما ديك ألا ملوك جنسكي يقارى مشيدة نعم السادسة وثلاثون حديث نتلاتن شدع قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال mali ce malam asim ya ba mu labari shi kuma yace daga malaminsu malam abdurrazzaq shi kuma yace an ma'amarin shi kuma daga ma'amar ibn rashid shi kuma yace an sabitin shi kuma daga sabitin an anas shi kuma daga anas dan malik Allah ya kara mishi yadda qala anas dan malik yace balaga safiyata labari ya ishe wa safiya ‘yar huyayyin wacce manzon Allah ya ribato aka bashi ita ya aure daga cikin ribatattun yaƙi da aka ne samu a Khaibara yaƙin Khaibara an yi shi a shekara ta bakwai zuwa ta takwas bayan hijira an gani a wannan yaƙi da aka kai waɗannan Yahudawa ɗauki garin su kuma yana wani gari ne tsakanin tsakanin Makka da Madina kamar da wasu malaman suka faɗa ita ma gari ne Yahudawa a wannan a wannan yanki manzon Allah ya je yaƙe su to Safiya asalinta ba Yahudiya ce ta fuskar me kenan kabila an gane wannan da aka je aka yaƙe su sai aka riba ta a matsayin ainihin wato a prisoner yaƙi to Safiya kyakkyawa ce amma mace ce gajeruwa wanda yana maka cewa ashe ana auren mata gajeru kada kullun ka ce kai sai wata zan kaliliya sai wata zo galagandi a mata su ma gajerin akwai nasu fallan ina fata mun gane wannan so su mata malam duk da kake ganin mace akwai wani irin nau'i na alheri da ke tare da ita abin sai wanda ya gani kwarai da gaske Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu don haka sai ainihin wato aka ribato ta aure wannan yakin sai rigima ya kaure tsakanin sahabbai kowa yana cewa shi wannan yana son wannan ta zo a kasansa a ga an ga mai kyau shi an mai kyau jama'a ko a ina haka yake ko yaro ne karami za ga wannan ya dauke shi wannan ya dauke shi wannan ya dauke shi amma yaro dan mummuna ne haka da gashi nan dai dan masha Allah da shi sai kaga wani wani mutum ya ce baba ina kawai makara da jari da jari na matanga da wannan ko ba a yi sai ga bai damu irin a siya mishi biskit ba dan a siya mai dan dan dan sweet haka amma in yaro kyakkyawa ne gwanin mashi a kai wannan yaron dan gidan wane ne suka yi yaro zo nan masha Allah masha Allah dan siya mishi biskit da dan sweet to ita ma haka ya faru aka ce kai tun da haka ne ba za ta zama araban kowa ba sai araban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga sahabbai ashe suna so wa manzon su mene alkhairi da kuma abu mafi kyau haka ya kamata kai ma ka dinga so wa malamin ka alkhairi da kuma abu mafi kyau ba kullun ku dinga kaskantar da malaman ku na wani su ba kowa bane sai an je an nemi wata mai shayinyan hannu mai fara layi tana ɗingisawa tana ɗingisawa ɗan ka kasci bakinta a ce ai wannan tama eh wannan ai tama da ce eh ai wannan malaman da ke nan malam malaman da ke nan kai malaman da an cutar da su da yawa wallahi ai malam mu ustazan yanzu malam sai mun darje mun zaba eh a cikin su ma sai wanda tafi kowace kyau da kyan hali da kyan ɗabi'a da kwaliti malam sanin sai mu zabi mu kai gida to shi ne sai ga karatu yana bayyana yadda ya kamata ko kuwa eh amma malam an baka wata shagidaddiya malam ba abin ba ta iya abinci ba ta iya girki ba ya wuna zuba ta cin gefen an samu matsala ya za a malam ya samu damar yin tilawa da da karatu da shirin darasi ba zai yi ba jama'a mun gane wannan saboda ka jama'a ku sani mu malamai mu ustazan yanzu mu ba malamai bane mu ustazai yawa amma malaman yanzu ma mai kyau suke so jama'a yadda manzon Allah yake son mai kyau su ma malamai sun gane manzon Allah yana son mai kyau su ma suna son mai kyau an gane eh kuma ku faɗa ko ma me ku faɗa ai waɗannan malaman mayin mata ne kware kuwa duk wanda ya ce kamar mata yare na kane akwai wanda bai san akwai wanda bai san mace yau jahiri ma ya sami cancararriya malam kyakkyawa komai da komai balanta na malami ko kuwa jama'a ai malami shi ya fi cancanta ma ya samu wanda ya fi kowanne kyau ko Allah ta'ala ya sa mu dace dan ko a lahira ma haka ne lilladheena ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata aiki a lahira za a ba su sakamako mafi kyawu wa ziyada da kuma ƙari ka faji a lahiran makin yau aiko a lahira kai jahili kana kasan aljanna ne kana wasu yan benaye nan na yan kulhuwan lahu ko na daga daga kulhuwan lahu daga nasu zuwa sabbi sun rabbika la'ali ko kana daga nasu a sabbi hizbar rabbika lale eh amma ba mun ba wannan muna fata ya zamto za a ci ne karanta ka dinga samun daukaka kana samun ƙarin benayi har zuwa iyaka ayar da ka tsaya ka haddace ta na ƙarshe to iyaka nan benin ka zai tsaya to tunda za a yi ma wanda suka yi wannan abin a duniya ta goma shi da wannan a lahira yaya how market wai ka samu na sallah ko to sannu da na sallah eh mu dai hannun gyaran sallah muna nema ko kuwa eh hannun samun dogayen benayen aljanna muna nema Allah ta'ala ya sabu dace eh to wani take safiya binti huyayyi to a aurenta da aka yi da aka taso ana zuwa kawai sai a ga manzon Allah ya sa mata hijabi to alamu na cewa manzon Allah ya yi kenan ya kanta ta kuma ya aure ta manzon Allah bai bukatar sai an samu wasu waliyai kawai da mace ta mishi yace kawai na aure ki shikenan aure yayi shi manzon Allah shi da wannan kebantaccen al'amarin a wurin Allah amma kai kaje kace na aure ki ya ce wa ya saka لا نكاح إلا من إلا بصداق وولي وشاهدين وشاهدي عدل eh su malin adalai aka ce ba kowane irin gajiya da kowane yana marisa yana yana kwaina warata da a ce kuma shine wali shine shida kaga wannan bai wasa inda yake ba a nemo shahidai masu adalci masu ba da shaida wasu adalci ma'ana mutanen kirki ake magana amma ka da wani dangiya ko dan wani dan wiwi kaga wani ya zai shaida wani abu abin ma da aka yi mai sani aka ce me aka yi ne a wurin za a je sha fati amma ce me aka yi to wallahi wata shinkafa ce kawai aka zo ci aka tara jama'a aka ci shinkafa aka waye kaga Allah ran dan bakaura kenan kai Allah ya kiyaye Allah ka tsare mu wala sun yana ta jagiya to ana ganin manzo Allah ya sa mata hijabi kai manzo Allah gwani ne wanda iya soyayya malam wallahi malam kai kokari ka iya soyayya ku zai manzo Allah ya mata mun ce gajeruwa ce ko ba ta da tsawo a wannan yakin da aka gama sai ta za ta hawa raƙumi to yin raƙumi yana tsaye kasancewa ba a iya hawan shi haka aiko sai an yi me sai a'a ko dai a cinci da mutum ya hau ko kuma doki in mutum zai hau doki ina kama wannan a kisan doki ne za ta hau doki bayan an gama sai manzo Allah ce mutum jama'a na auri Safiya yar Huyayyi aka ji aka kawo dabino da cikwi da hais shine mai a wancan zamanin wannan fa kashin karramawa kenan aka ci nama malam aka ci cikui an san cikui shi ne busasshen nonon raƙumi da ake daskar da shi ina wannan tuwon madara da ake dinnan wanda ake cewa na yara ka kula jama'a wai sai ai abu mai daɗi a cewa na yara kai Allah ne ina ci Allah ya sani saboda akwai daɗi to irin wannan tuwon madaran shi yake na raƙumi in ka je yankin Kano da Arewa can yankin sokoto zamfara ina ne yankin maiduguri zaga suna da irin wannan cikui din waje galibi yin saboda bamu da raƙuma a nan ba irin wajen rayuwar raƙuma ba ne a nan yankin shi yasa ba haka yin su wani dalili ba ne wannan ƙasa ce mai dausayi galibi shi kuma ya fi son rayuwa a wajejen sahara sahara mun gane wannan to sai aka zo aka ci wannan dabino da cikui da komai aka gama ana gamawa suka zo aka zo a tafi ta zo za ta hau doki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya duka mata sai ya sa kafan shi gwiwan shi haka kafan shi sai ya sa mata kafa sai ta taka kafan manzon Allah kawai ta hayi kan doki malam kwarai kwarai manzon Allah haka yake malam yana da adalci wajen kulawa da iyali manzon ce khiyarukum ko khairukum khairukum li ahli mafi alherin mutane shine wanda yafi kyautata wa iyalinsa sai ce wa ana khairukum li ahli ni ne mafi alkhairun ku ga iyalansu ga iyalansa ku ji ba amma kai ka bude matanka kofar mota ta shiga ne ka rufe ta shiftifto gida ka kulle kofan ka ɗauko mata jaka ka rako ta a zo hawa ka sa a but ka buɗe but ka sa ka zo ka buɗe mata kofa ta shiga ta zauna ka rufe ka tuka ta kana ganin ki wallahi tallahi ba ta isa ba ni din kamar ni yau kai din wa wanda ya fi ka daraja annabi muhammad ya yi wa matansa hidima yana taya su aikin gida manzo Allah dan share-share da dan wanke-wanke da dan girki manzo Allah yana yi to waye kai eh wani matar kan da girman kai mala sai fara magana ai wallahi tallahi shi wallahi tallahi ai baka sani ba wallahi gwargwadon yadda ka kyautata wa matarka wajen kaskantar da kanka gare ta ina nufin kankan da kai wajen taya ta abubuwa abinda ake ganin kafi karfi ka zauna kuna yi tare yana ƙara wa mace ƙaunarka fiye da ƙima kuma yana sa ta dinga ɗaga ma ƙafa akan wasu al'amura kuma yana sa ta dinga ainihin wato begenka a duk lokacin da baka nan ina fata mun gane wannan eh shi yasa galibi zaka tada malamai suna kyautata wa matansu shi yasa in malami ya saki mace kace zaka je ka aura zaka cuya dan ƙarshen ta zaman ba zai muku daɗi ba kila abin da ta saba yana mata na kyautatawa da abubuwa kai kuma za ka iya ba an gane wannan kirga in an jima kaɗan an yi kaza ce ka gani ko ce ce lajikin wani ba dan ya mutu ba aini a gidan wani wallahi ƙarya ne a kamun irin wannan busasshen kaza ɗin yayi to ai sai zai ji ki aurwa nan sai ki ji ki aurwa nan ka dinga yi kenan malam ba iyaka amma a kyautata a gyara a yi abin da ya kamata insha Allah ta'ala za a ga daidai bar wannan zancen tukuna rike zancen ka sai mun gama karanta hadisi balaga safiyata anna hafsata radiyallahu anha qalat labari ya ishe wa safiya yar huyayyin cewa hafsa yar umar dan khattabi Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qalat tace mata ibnatu yahudiyyin yarba yahudi irin kamar tubabbiya irin wannan jahiliyar to ba karan mata da shi yasa ko an wannan an samu ta baiwa baiwa Allah irin wannan musulunta tai baiwan Allah ta shiga musulunci kuma wani bawan Allah ya aure ta wata kuma tashi wasu kuma sun tashi mata gori sai ce mata tubabbiya kawai to wannan abin jama'a maguzanci ne menene maguzanci ne jama'a ba musulunci bane a kalli wani wanda ya shiga addini a yanzu wanda ke da kika rade ba addinin ta fi ki alkhairi kila ke kina zunubai tuli tari ita kuma yanzu ta shigo addini duk abin da ta yi a baya da kafircin da fasikancin in ma ta yi Allah zai markaɗe su zamto lada kin ga ko a wurin Allah ta fi ki ɗaukaka kenan mun gane wannan to labari ya ishi cewa ta ce da ita ibnatu yahudiyyin yar ba yahudi kawai fabakat ita kuma ina sai ta barke da kuka kawai sai ta kama kuka qalat tace qalat li hafsata hafsa ce okay fabakat sai ta kama kuka فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي سي منظن الله يشغو جلنتا الهالي تنا تكوكا فقال سي منظن الله تنبيتا ما يبكيك وي مي يسا كوكا ني واي باك كوكا قالت تشي قالت لي حفصة حفصة تشي دني ابنة يهودي ارب يهودي كوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله صلى الله عليه وسلم إنك لبنة نبي أي كيدن إر النبي وإن عمك نبي كما بفنك ما النبي وإنك لتحت, لتحت نبي كما كيدن kina karkashin auren annabin Allah ne fa bima tafkharu alayki to in banda ma ke da me za ta yi miki albahari kai ai manzo Allah gwani iya sasanci da kuma sanya wa mace kimar ta ji cewa ita ma dai ana yi da ita shine ai yau da me za a yi miki gori shine wannan fabima tafkharu alayhi da me za ta yi miki gori cewa wai ke ba yahudiya ce mun ji ke ba yahudiya ce ai yahudawa ana maganan dangi ne ko dangin wa annabi yaqubu alayhi salam daga kuma annabi ibrahim kaga akwai wannan sharaf din sannan duk yawancin annabawa da Allah ya ko kaf a cikin banu Isra'ila suke an gane wannan annabi Nuhu ne kawai annabi Idris an gane wannan sai irin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne wanda ba ta cikin mene irin su annabi Lutu da sa annabi Shu'aibu su ne wanda ba ta cikin annabawan banu Isra'ila da sa annabi Hudu da su annabi annabi salih ko duk ba ta cikin ainihin wato amma duk sauran annabi musa annabi isa annabi dauda mun gane wannan annabi yusha'u irin su irimiya irin su wane ne sha'aya'u an gane suna nan sunaye ne da yawa na annaban banu isra'il to dukkan abu daga banu isra'il suke mafi yawan annabawa da manzanni suna cikin banu isra'ila ba suna cikin waɗanda ba banu isra'ila kaga wannan ba abin aibata musu bane Allah yana aibata musu ne saboda su din sun yi sun ibin tafarkin iyayensu annabawa da manzanni saboda haka Allah ya wulakanta su ya tozarta su amma anan sai ce miki innaki labnatu nabiyyin yo aike yar annabi ne wani annabi kenan ban ji ba annabi harun ita jikan annabi harun ne annabi harun ne na annabi musa ita jikan ya shige ma'ana annabi harun ya haifi da ɗan shi ma ya haifi da ɗan shi ma ya haifi da ɗan shi ma ya haifi da ɗan shi ma ya haifi da har zuwa kan mahaifin ita safiya bintu huyai an gani kaga ba jikanyan waje ba ce ma jikanyan cikin gida ce shi ya ce ki innaki labnatu nabi ke din nan yar annabi ce saboda kakanka ma babanka ne baban kakanka ma babanka ne kakan kakanka ma babanka ne so da ko ai kaje shi baba shi ai baba na wani ya halatta kace wannan baba na ba sai kace kakana ba ko baban kaka ai kaga ba ma dadi sai ka ce baba iri da muke ce musa'i ko bare da gaske so da ka kaga al'amarin a fili yake tito innaki labnatu nabiyyin ke dinnan yar annabi ce wa inna ammaki nabiyyun baffanki ma dan uwan mahaifinki kanin mahaifinki shi ma annabi ne shine wa annabi Musa annabi Musa kenan annabi Musa ba shi mai dan uwan annabi Harun eh Haruna akhi ushdid bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan فأرسله معي ردءا كوردا يصدقني inni akhafu an yukadhibuni da haka jama'a kun ji wa innaki la tahta nabiyyin kuma yanzu gashi ma kina karkashin auren annabi kai goma da ashirin kaga wannan ta tsoma goma ta ta wanke ashirin fa bima tafkharu alayki to da me za ta miki gori da me za ta miki alfahari wai ita yar umar ce ثم قال sannan sai manzo Allah ya ce ittaqillaha ya hafsa to hafsa a dai ji tsoron Allah na fata an gane wannan ya ki hafsa a ji tsoron Allah ki dai ji tsoron Allah hafsa ki kiyaye dokokin Allah wannan abin da kika yi ba ba yi bane ki bari kaga manzo Allah ya hana kina haramun ne ka diga aibata wani saboda danginsa ko saboda yarensa an gane wannan ai ko saboda mafi yawan kabilansa misali kafirai ne ko da yayi ya koma yana musulmi suka dinga mishi kallon hadarin kaji wannan dalilin ya sa mutanen kudancin ƙasar nan ke ganin cewa shi musuluncin na mafa na bahaushe ne addinin bahaushe ne saboda ka ko kai kurama ne ko kai angas ne ko kai kere-kere ne ko kai iyamiri ne ko kai bayarabe ne da zo an ce wannan musulmi ya ce this one na mala ko this one na na mala eh su ma kurama wani in mutum yi musulunta a cikin danginsu ba kurama gaba da baya zai ce maka wannan ya zama ausawa ana ganin mawai addinin da bahaushe ne to addinin musulunci ai na kowa ne an gane mu na kowa ne musulmi na kowa ne Allah madaukakin zai sa mu dace wannan hadisin me ya karantar da mu ya karantar da mu cewa ashe ana iya samun sabani tsakanin mataye mafiya daraja don duk duniya ba wasu matan da suka yi matan manzo Allah daraja ba abu ba a yi ba ko ba za a yi ba an yi kenan an ƙari mafificin annabi mafificin manzanni shugaban annabawa da manzanni shugaban halittun Allah da duk duniya mai saƙon duk duniya kuma matansa mafiya alkhairin matan duk duniya يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا shi yasa ma in suka aikata sabo azaban su ninki biyu ne in suka aikata aikin alheri kuma nan ma lada ninki biyu ake ba su ba yadda za a baki ninki ɗaya ba me Allah ya faɗa wa man yaqanut min kunna lillahi ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما كنجي الله تعالى يسامي داش لك جماعة كنجي سنن وانا حديث يا كرن تندم وانا ممونة تبيئة تجاهلية shine gorantawa mutum ta hanyar yare wannan magudanci ne jama'a ba musulunci bane tubabbe jikan anna kabila kawai bahaushe bahaushe wani lokaci mugu ne wallahi wai sai kalle ce wai kabila kabila kawai to kabila kai ma menene kai kai ba kabila ne shi yasa Allah ya shar'anta aikin hajji jama'a yadda za a je aka ga komai malam ya zama me ya zama abin ban mamaki wai kana ganin ku anan ku ku ne musulmai ku ne kuke da yawa sai ka ji malam Ka'aba ma kaga ana tsince ku sai ga kaman dan silin bakin gashi ne a jikin farinsa wallahi malam a nemi ina bakakin suke ma a rasa sai can kamera ta hausko ta hasko sai sai a ga dan sirkin kwaya daya Allah ba na kalla kin haje gani farare sun ninka mu ninkin baninkin baninkin baninkin baninkin yawan nan ba dai bane da fata ga da wannan yawwa saboda haka kaje da alfahari ne wani bakinka ko wani yaranka ko wani abu abinda ake alfahari shine addini eh Allah ta'ala ya sa mu dace shi yasa Abu Dhar Gifari Allah ya kara mishi yadda wata rana ya taɓa wani guri ce kai dan kabilar kaza ma manzo Allah ya ce shi kai Abu Dhar innaka bar'un fika jahiliya kai dai mutum ne wanda akwai ragowar maguzanci tare da kai na fata an gane Allah ta'ala ya samu dace jama'an za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh